Ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzon Allah, in za a kun fadi kun bi mabaɗin. Idan wani fasiki ya zo muku da wani labari, fata bayyanu. To sai ku yi ƙoƙari a wajen tabbatar da gaskiyar wannan labarin. An fi ko kaunan bisa Dole kada ku zama cikin wasu mutane a cikin rashin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin an tusibu qauman bijahalatin فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله التأني من الله التأني من الله التأني من الله yin abu sannu sannu daga Allah yake التأني من الله yin abu sannu sannu daga Allah yake والعجلة من الشيطان والعجلة من الشيطان والعجلة من الشيطان والعجلة من الشيطان والعجلة من الشيطان ita ku gaggawa a cikin al'amura daga shaidan take والعجلة من الشيطان ita ku yin gaggawa a cikin al'amura daga shaidan take رواه البيهقي بيهقي يا رويته عن انس رضي الله عنه daga anas Allah ya kare yarda a gare shi التأني من الله yin abu sannu sannu daga Allah yake التأني من الله yin abu sannu sannu daga Allah yake والعجلة من الشيطان ita ku gaggawa a cikin al'amura daga shaidan take والعجلة من الشيطان ita ku gaggawa a cikin al'amura daga shaidan take رواه البيهقي رواه البيهقي بيهقي يا رويته عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله
daga anas Allah ya ƙara yarda a gare shi wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a tudatu a tudatu a tudatu a tudatu a tudatu a tudatu a tudatu yin sanne sanne a cikin al'amura a tudatu yin sanne sanne a cikin al'amura a tudatu yin sanne sanne a cikin al'amura a tudatu yin sanne sannu fi kulli shay'in a cikin kowane abu khairun alkhairi ne illa fi amalil akhirati sai a cikin aikin lahira وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا التوجة ينسن سنو في كل شيء أتكين كوانا أبو خير الخيرين إلا في عمل الآخرة sai a cikin aikin lahira illa fi amal al-akhirati sai a cikin aikin lahira an gane ko ana son yin sannu sannu a cikin al'amura amma an keɓance wasu abubuwa su wannan sun shafi harka ta lahira to ba a son sannu sannu a cikinsu so ake da sun zo kuran abiya ayi an gane da sun zo kuran ayi muna fata an gane inda ba wata larura ta fa cewa a dan jinkirta ba ina fata an gane yana daga ciki idan ka san kayi laifi kin san kin yi laifi mutum ya san ya yi zunubi an gane to da zaran mutum ya san ya yi laifi ya yi zunubi an gane ko to ana son ya gaggauta duba shi wannan ba a san jinkiri a cikinsa ku rike mun ba a san jinkiri a cikin wannan abu to ake da zaran ka san kayi laifi da zaran mutum ya san yayi laifi to ba wata magana kurin ya gane yayi an gane tuma maza maza da tuba saboda yanzu nan kek a cikin dan wannan dan kiftawar ido yanzu nan sai a zare ranka kuma kun gane mutum ya yi laifi kuma an zare ransa a daidai lokacin to sai abin da hali ya yi sai abin da hali ya akwai tsoro an gane ko saboda haka ake son da zaran an yi laifi to a tuba kada ce sai sai sai sai eh yana shan sigari an ce masa gari na shi muna ne muna ta shiryawa za mu daina yaushe an gane ko eh muna neman Allah ya shirye da mu ba daidai bane yana wada an gane yana yin shaye shaye yana yin sata yana yin tsiya yana nan yana sa ran wai zai tuba ka tuba kurun ka tuba kurun ba shi ne malami alari yake cewa ko menene ke cewa e kaga jinkir tuba ko ba a jinkir tuba kar mutum ya ce hata ya dini Allah ko rasa Allah ya shirye menene wannan yin hakan fa innahu min alamati shiqaqi yana daga alamar rashin arziki duniya da lahira ina fata an gane Oi, da sabon Allah ko saboda haka yana daga aikin lahira wanda ba a saurarawa da zaran hakanan idan a saurara mana me yasa in ana cikin tukuran ba hakanan idan ana bin mutum bashi an gane ko kuma Allah ya hore masa ya samu ainihin kuɗi da zai iya biyan wannan bashin to wannan shi ma aikin lahira ne an gane ko ba a son a saurara maza maza biya bashin saboda yanzu nan ka iya mutuwa shi ko bashi musifa ce bala'i ne tashin hankali ne an gane ko mai hana mutum bacci da daddare to ba a nan duniya ba idan mutum ya mutu ana bansa bashi to yana hana shi hutu a kabari ma da da farkon musulunci idan mutum ya mutu in aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa annabi yakan tambaya ana bansa bashi ana bin sa bashi in an ce eh ana bin sa ya rasulullah akwai abun biya a a to yanzu dai babu abun biya ya rasulullah sai ce to ku dau gawar ku kuje ku yi masa sallah ni ba zan yi wa wanda ake bin sa bashi sallah ba kuje ku yi masa sallah shikenan ba zai ba amma daga baya Allah subhanahu wataala ya umarce shi tun da aka saukar da لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم مثلا tausayi ne da jin kai ga ainihin muminai to daga wannan idan aka kawo gawa yakan tambaya ana bin sa bashi in an ce eh ana bin sa bashi ya rasulullah to sai ya ce a gaya wa masu bin nasa fa'ilayya wa alayya yanzu su zo wajena ni ne zan biya wannan bashin nasa ina fata an gane ku gaya musu su zo wajena yanzu ni ne zan biya wannan bashin saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi uban kowa an gane ko ya fi kowa ya fi uban kowa ya fi uwar kowa ya fi kowaye kowaye annabi Muhammad ya fi shi sallallahu alaihi wasallam ya fi san kowa fiye da kansa yanzu da annabi yake san mu to ko mu kanmu ma ba ma san kanmu yadda yake jin tausayin mu yadda yake jin kanmu yadda yake san mu da alkhairai yadda yake san abubuwa to mu kanmu ba mu san kanmu ba ba ma san kanmu da wani alheri baban mu ba ba ya san mu da wani alheri domin shi ma bai sani ba babu mu ma ba ta san wani alheri mu bare ta so mu da shi an gane ko saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban mutum ne mai girma ko so shi muna son sa an gane ko ai kun fara karanta irshad al-ahibba ko alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahalul khair ta fito da alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji yana cikin waɗannan abubuwa to ana yi masa bashara yana daga cikin masoya da ka ji kuwa akwai dan kaikayi a cikin ɗaya daga abubuwan nan da aka faɗa a to akwai magana akwai matsala eh za ku yi jirgi na biyu yana nan fitowa Allah da irzar rahibba ila ma'rifati haqiqatil muhabba da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juz'i nabi yana nan fitowa da wasu wasu abubuwa wanda duk wanda yake so ya tabbatar shi mai kaunar annabi ne sallallahu alaihi to bayan ya tabbatar da waɗannan abubuwa na juz'in farko to ya tabbatar da juz'i na biyu suna zuciyarsa ya yarda shine alamar cewa masoyi ne eh Allah taimake mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan da ya ce ana bansa bashi eh ana bansa to a gaya wa masu bashin yanzu wannan bashin nasu yanzu ba akan an gane ko ba akan wannan mamacin yake ba fa ilayya su zo wajena wa alayya yanzu bashin ya koma kaina yace ku gyara sahu mai masalla sai masalla sallallahu alaihi wasallam saboda ya faɗa a wani waje cewa wanda ake bin sa bashi kun gane ko in aka sa shi a cikin kabari yana daga abubuwan da suke hana shi kwance kabari lafiya kalo bashi bashi musifa ne musifa kaskanci da daddare kaskanci da rana kaskanci da rana da daddare kuwa tashin hankali mai hana mutum bacci la ilaha illallah ba shi ba kyau ba shi ba kyau saboda haka ku daure kun ji ko eh, kowane dan ma'adal khair so muke yi ya rika dan motsawa yana yana yan abubuwa an gane ko ka rika samun dan abin kashewa ka rika dan motsi kana samu dan abin da zaka taimakawa baba ka taimakawa baba barka zauna daga waccan inuwa sai waccan inuwa daga waccan inuwa sai waccan inuwa an gane ko ba daidai ba ne eh ina jin kun karanta mun karanta da ku da dadewa ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ko ya tafi kan duwatsu ya yo itace ya yo kirare ko ya je ya sayar ko ya fi alkhairi a gare shi daga ya rika zuwa yana eh bani bani bani a taimaka min a taimaka min a taimaka min da abinci a taimaka min da riga a taimaka min a taimaka min ba daidai bane ba daidai bane an gane ko mutum ba zai gushe ba yana aban aban aban aban sai ya wayi gari ranar kiyama in ya tashi kwarangwal zai tashi kwarangwal duk wannan duk tambaya daya to ka yage naman jikinka duk tambaya daya ka yage naman jikinka duk tambaya daya ka yage sai mutum an waye gari ko tsoka daya ba ba a fuskarsa in yana roƙe roƙe zo da gaggai da roƙe roƙe kun ko eh nan muna nan ma Allah khair sai ta zauna sosai tukuna zan bude katin katin so nake na samu waje kamar nan a cikin ajujuwan makaranta nan gaba an gane ko na kawo kekuna guda dozin daya ta jamili in Allah da a zuba kekuna an gane ko mu kawo na aiki ko guda biyu kun gane ko a zuba yau bayan dan ma'ar da khair an koya mar qur'ani an koya mar hadisi an koya mar fiqhu an koya mar tauhidi an koya mar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi ya san sahabbai ya san malamai ya sani ya sani an gane ko to a ce gefe guda kuma to gashi san kuma je kai rijista je kai rijista kuma a koya miki dinki eh ma'ar da khair ai ma'ar da khair tsarin da ta dauko kenan Allah ya dakwa kun gane ko ana nan za mu yi shin Allah ya dakwa sai wuri ya haɗu komai ya zauna jaram in Allah ya da eh a koya ma karatu kuma a koya ma eh dinki amma ba biya za ka yi fa wannan shi ma ko eh a ba faɗin makaranta makaranta ne za ta so za ta so kayan aikin da komai Allah ya da eh sai a zo a koya in Allah ya duk muna nan zami wannan muna da tsare-tsare an gane ko suna nan wasu ni ne zan yi wasu kuma sai yana wasu sai jikoki na in Allah ya suna nan irin su ina irin rubutun nan da ake bugawa na sunan makaranta da sauransu sunan abunan kanti da shago da waye calligraphy an gane ko yankawa din nan da zanawa a zo a rubuta duk muna nan da zamu koya shi in Allah da duk za mu koya su za mu koya saƙa za mu koya kitso yi mana duk za mu koya ba karko da cewa ta ba ba wasa nake ba ina tabbatar muku duk waɗannan abubuwan duk za mu yi sanan za mu koya kafintanci kun gane ko za mu koya aikin lantarki in Allah da aikin lantarki za mu koya bulo jan bulo an gane ko da sauran abubuwa dai muna nan da za mu yi sun Allah da za mu koya ɗinkin hannu irin gyaran irin an gane ko bayan wannan to akwai na hannu kuma to duk nan da za mu koya wanda ya san ya iya wannan sana'ar to ya shirya zai zo a matsayin malam wata rana a mahajjar khairu insha Allah ji za mu wannan ai wannan duk zaman banzan duk sai mun maganin san Allah ya in Allah ya saboda haka an rike mun ko yana daga bashi ba a saurarawa kun gane ko idan budurwa ta isa aure in dai akwai yadda za a yi to a yi mata aure an gane ko idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu kuna ji ko da zarar mutum ya mutu in dai ba wani uzuri ba to maza maza a gyara shi a kai shi makabarta shi ma ba a jinkirtawa an gane ko in lokacin sallah in yayi shi ma in ba wani uzuri ne karfi ba to shi ma so ake a yi ina fata an gane da sauran abubuwa suna nan waɗanda su ba a buƙatar jinkiri a cikin ina fata kun gane shine ma'anar illa bi amalil akhirat a to yin abu sannu sannu yin abu sannu sannu
bi kulli shay'in bi kulli shay'in a cikin kowane abu a cikin kowane abu khairun khairun alkhairi ne alkhairi ne illa fi amalil akhirati illa fi amalil akhirati sai a cikin aikin lahira sai a cikin aikin lahira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa التأني من الله yin abu sannu sannu daga Allah yake wal ajalatu min ash-shaytani ita ku gaggawa a cikin al'amura daga shaydan take ai kun gane ko irin abin da yake faruwa yanzu Uh, mutum da ya fara neman kuɗi shi shi kurin so yake wai yanzu yanzu nan ya kai shi ya yi maya maya ha ba haka ba ne ko yanzu nan da ta fara neman kuɗi wai ita so take yanzu yanzu nan ta kuɗi ba haka ba ne wannan shaidan ne kun gane ko kaɗan kaɗan ake bi a hankali a hankali a hankali sai Allah ya ji abin da ake so kana fata an gane yanzu ya ishe ku misali eh yanzu lokacin da aka gama eh, makarantar nan da aka gama aikin makaranta tsaf an gama komai dama na sai filin ma- filayen makaranta ba ba ba ba dalibi ko daya aka gina makaranta ba dalibi ko daya ran da nake son zan bude ta sai na ɗauko bashir na ce zo mu je mu fara karatu a makaranta yau shi ne ɗalibinta na farko muka zo muka zauna da shi na biya masa hadisi kwaya ɗaya na ce yau mun buɗe makaranta an fara karatu shi kenan tun daga nan haka haka ta yi kwa biyu uku hudu biyu uku hudu biyu uku hudu biyu uku hudu yau ya abin yake a hankali ake bi kuna ji ko amma ga ga ga ga ga ga ga ga ba daidai ba ne ake shaidan ne wannan ina fata an gane yawa a hankali ake bi a hankali ake bi atani min allahi aha wal ajalatu min ash-shaytani رواه البيهقي عن انس رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدة في كل شيء خير خير إلا في عمل الآخرة إلا في عمل الآخرة رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن سعد رضي الله عنه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا
Thank you.
jahalatin فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ai an gane ko in wani ya zo ya kawo cewa ai wane ya yi kaza ko wance ta yi kaza ko su wana sun yi kaza an gane ko ya kawo labari an gane to karka yadda kai tsaye da wannan an gane sai ka yi bincike ka yi bincike ka tabbatar wannan abin haka yake saboda karka je da an kawo labarin kurin ka karba an gane ko sai ka zama ka cuci mutane sai ya zama ka dora wa mutane abin da ba haka yake ba a ƙarshe kuma in ya bayyana abin da aka faɗa ba daidai ba ne sai ka ji kunya sai kuma ka zo kana wallahi tallahi wallahi tallahi wanda yau mafi yawa abin da yake faruwa kenan a cikin jama'a yau abin da yake faruwa kenan a cikin jama'a sai da aka ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan alƙur'ani ya gaya mana yadda ake yi manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana yadda ake yi irin wannan abu ina fata an gane saboda haka akula akula da irin waɗannan labarai da suke ta yawo babu gaira ba dalili ina jin na taɓa gaya muku wannan kurmai ina jin na taɓa gaya muku lokacin da na bude makaranta a lokacin yara ba su fi yaro ɗari da hamsin ba na taba gaya muku bai fi yaro ɗari da hamsin ba da aka tashi yiwu sai wasu wani mutum yana tsaye da wani mutum to shi kuma wannan yana koyarwa a nan makaranta yana kusa da wadan yana gindin waɗannan sai kurum ɗaya sai yake cewa ɗayan kai malamin nan bai malamin nan bai bude makarantar nan ba sai da ya gama tsafi tsafe-tsafen sosai malamin nan bai bude makarantar nan ba sai da ya gama tsafe-tsafen sa sosai tukuna sai sai wannan wanda yake gawa sai ce kai kai kai kai kai kai amma dai kai zuciya ka bata da lafiya amma dai zuciya ka bata da lafiya yanzu mai bokancin ne mai tsafin ne zai zo ya kafa irin wannan abin ana koya wa yara alkur'ani ana koya masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mai tsafin ne masu tsafin ba suna can muna jin irin abin da suke ta yi ba suna tara kuɗi da yawa da Allah ka gyara zuciyarka baka da lafiyar zuciyarka sai kuma ya damu bai karasa komai ba haka yanzu nan Allah in ban da lalacewar zuciya in ban da lalacewar zuciya wata wani ne ya je gaya masa saboda yana kallon sai a kama makaranta sai ta shekara talatin da yaro saba'in wato ya ga kamar aka wannan ba za a yi Allah ba zai yi wannan ba sai an hada da kulumboto to wallahi ba kulumboto komai wallahi ina ga ina muku bashara kowane ɗaya daga cikin ku in dai zai rike yadda aka tsara a yi an gane ko to shi ma in yaje ya kaba a wani wajen haka Allah zai ina fata kun gane saboda haka ku gyara zuciya ku yi aiki don Allah a fuskanci Allah a kauda jita-jita kun bance ni a kawar da jita-jita shine fata bayyano ku tsaya tsayin daka ku yi bincike don ku tabbatar da gaskiyar wannan labarin an tasibu qauman bi jahalatin dan kar ku taba mutuncin wasu mutane wata tabihu alama fa'altum nadibi kun taba mutuncin su ba tare da kun sani ba sai ku yi nadama kuma ran da abu ya bayyana ba yadda ka faɗa ba ba yadda aka faɗa ba sai ka ji kunya sai ka ji kunya ina fata ku rike mun wannan to yana daga ciki wannan bibiyar abubuwa a hankali din to shine annabi yake wannan bayani ai kun gane kun gane hadin shine annabi yake mun bayani ainihin wato abu abu a hankali abu abu a hankali a hankali kun ji ko domin tabbatar da gaskiyar wannan abu kar a yi gaggawa a cikin lamari kuma wannan ba iya nan ba ya shiga abubuwa da yawa yanzu wasu suna son su yi karatu an gane ko wasu suna son su yi karatu amma wasu so suke yi tsakanin wata biyu wata uku kurin sun gama waye ta waye ta haka ake yi imamu malik yana da wani almajiri dan kasim abdurrahman sai da ya shekara talatin a wajen imamu malik yana karatu talatin da ya shekara talatin imam ali ya ce abdurrahman na ga ka fara fahimtar karatu na yi maka izini yanzu ka tafi kasar ku kai ma ka je ka koya musu karatu shekara talatin yanayi yanayi shekara talatin da ala shekara talatin kwana talatin ne wata talatin ne magana ce bakarma ba to amma wai mafi yawa samari da 'yan mata da mutane so suke yau da sun fara karatu nan da nan kurin shi yasa ya aka ga wasu makarantu da yawa da aka bude na islamiyya ban ce duba wasu da yawa da aka bude wani saurayi ne shi ma bai san yaya abin yake ba ya zo ya bude sai ka gana yin yaro baya daukan yaro sai dai rungumanni ba da ya za'ufan ɗalibu wal matsulu eh ko duk gaba daya an yi da haihuwar guzuma da kwance uwa kwance saboda faƙiri shai ila yi hudi faƙiri shai ila yi hudi wanda ba shi da abu ba ya ba da shi wanda ba shi da abu ba ya ba da shi karatu ba wasa ba ne ina fata an gane so da don Allah ku rike wannan karatun yana da matukar muhimmanci ainihin wannan sakon daga ma'alul khair yana da muhimmanci zai saisaita maka dukkan al'amuran ka ba ba fa iya kurin ya wannan ba abubuwa da yawa a neman kuɗi da zuwa makaranta bayan neman karatu an gane ko da yin wata hidima da wani aiki da kasa a gaba da wani abu da kake so ka samu a hankali ake bi yau da gobe ta kewa ta wajen ta samu wannan abu ina fata an gane eh Allah subhanahu wa ta'ala ka fice mu eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to ku je sallah mu je sallah bismillah